الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درع الحميد عشرين تخص بوتن جماد الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Idan ba manta ba a wannan littafi mai albarka na Amadu Yomi Wallaila mun je a darasi na 64 za mu tashi darasi na 65 shafi na 132 hadisi ne lamba ta 379 za mu tashi inda ma da yake cewa babu da isfari min as-salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm al-jum'a babin da zai magana akan yawaita salati ga annabi alaihi salatu wassalam a ranar juma'a ya sa yau ma kawai akwai aljuma'a a gaba yau mai juma'a idan kuma yana nufin babu da tsari ala nabi sallallahu alaihi wa sallam babu da tsari min salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yau sahabi yana nufin wuni kenan amma in ka kalli hadisin da ya kawo a ƙasa sai ga yana nufin ranar juma'a to wannan babu ne ne mahimmanci kwarai da gaske kusan yana da wato marfi guda biyu na budewa da kullewa ka ganin ya ce babu da zai magana a kan yawaita yi wa annabi salati akwai jalawul afam fi salati wa salami ala khairil anam wanda na duba shi nake so mu dauki wasu fa'idodi daga ciki wanda ibn al-qayyim ya yi gashi mujalladi ɗaya ne karami kuma ba shi da yawa sosai amma gaba ɗaya akan salatu annabi wanda shafin sa ne kai ɗari uku ba ɗari biyu da saba'in da biyu ne to a ciki ya kawo fadailu salati ala nabi wanda da shi nake so mu buɗe abin da zai taimaka mana wajen salatu annabin kana yi ma tasiri sosai da sosai to yana da mabuɗi da ya kamata mu lura na farko mu san da yi falala yi wa annabi salati sannan na biyu bayan mun biya hadisan kuma a ƙarshe mu kawo wasu irin adab da sai mutum ya tasirantu da su dangane da annabi alaihi salatu wasalam sannan salatin zai mara amfani to ina ga su za mu duba malam gaji ke cewa a bani na biyar a cikin littafin nasa yake cewa bil fawaidi wa thamarati al hasila bi salati alayhi yana daga fa'idodi da al'amura masu muhimmanci dangane da yi wa annabi salati sai ya kawo abubuwa guda arba'in amma ba za mu biya duka ba ga jajiru ne ina ga za mu karanta ko iya rabi ne ina an zo saboda nan gaba a littafin zai kuma zuwa wata gaba ya kuma yi akan salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu ƙara su sauran ashirin ɗin da yadda na farko al'ula imtisalu amrullahi subhanahu wa ta'ala shi wa annabi salati wato kwaikwayo ne da bin umarnin Allah madaukakin sarki damfaruwa ne da umarnin da Allah ya domin cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga umarni akai ya ku wanda kuka ba da gaskiya Allah da manzo da mala'iku su ne wa annabi salati Allah da mala'iku su ne wa annabi salati to kuma wanda kuka yi imani ku yi wa annabi salati fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu muwafaqatu subhanahu bi salati alaihi dacewa da Allah maɗaukakin sarki wajen yi wa annabi salat Allah yana yin bayi masu ne to wannan shi ce fa'ida ta biyu wa idan talafa ki salatan duk da cewa salatin Allah daban salatin dan adam daban fa salatu na alayhi du'a'un wa su'al ga wata gaba da ɗalibai ilimi ya kamata su kiyaye da kyau mu salatin da muke wa annabi alayhi salatu wassalam shi ne mai mara addu'a ne sannan kuma muna roƙa mar wani guri da yafi kowanne kima da martaba a aljanna shine salatin mu ga annabi wa salatu llahi ta'ala alayhi shi kuma salatin Allah da annabi shine sana'u sana'u wa tajribun kama taqaddam shine yabo da daukar annabi alayhi salatu wasallam shine salatin da Allah yake wa annabi Allah ya yi shi kuma ya daga shi wannan ma yana da kyau dalibin ilimi ya ce fa'ida ta uku muwafaqatu malaikatu fiha dacewa da mala'ikun Allah madaukakin sarki wajen yi wa annabi salati kaga Allah ya yi wa annabi salati mala'iku ma suna yi sannan mu ma mune na hudu a rabi'a hudud ashir salawatin lahi salawatin min Allah ala al-musalli ma ba samun lada zaka sami salati guda goma idan kai wa annabi daya man za'a bil hasanati falahu ajru amsaliha in kai wa annabi daya za a yi ba goma sanan na biyar annahu yurfa'u ashru darajat ana daga darajar ka guda goma idan kai wa annabi salati daya ya daga darajar ka goma sannan na shida annahu yuktabu lahu ashru hasanat sannan za a rubuta ma lada goma in kai wa annabi salati guda daya na bakwai annahu yuha anhu ashru sayyi'at sannan ana kankare wa mutum zunubai guda goma idan yau annabi salati daya na takwas annahu yurja ijabati du'a'i idan qaddamaha amamu ana sa ran za a amsa addu'a ka idan ka fara addu'a da salatin annabi yayin da za ka yi addu'a sai ka fara buɗe ta da salatin annabi alaihi salatu wassalam to bayyana da sa'id du'a ila inda rabbil alamin ita ce tsani litta da take daukar addu'a ka ta kai ta zuwa ga ubangijin da kai in ba haka ba mawjibin bayyana samari wal ardi qablaha kafin kai annabi salati ji addu'a ka da tsaya kawai tsakanin sama da kasa tana rinji amma da salati annabi sai ta wuce kawai tabi ya samu sai ta gaba sannan daura na tattara ما يجي أنها سبب لجماعته صلى الله عليه وسلم إذا قرأنا هذه سؤال الوسيلة له أو أفرادها sannan dalili ne da Allah zai ceci mutum annabi za ka samu cutar annabi alaihi salatu wasalam an gane ku yayin da mutum ya zo yawa annabi salatu yayin da ya ba ma salatu annabi da ya loba annabi wasila ai ga ga cikin da ban kiran zalla da da bai biyar ne kamar da ya gurin da ya kawo a cikin alwabi da tsayi ne da kalimar tsayi adab biyar aka kawo a kiran zalla ka amsa kiran zalla kai wa annabi salatu ka ji Allahumma rabba hadi da waje ta amma ka ji rabbi billahi rabba ka rubuta abin da kake so wannan sune adab biyar da ake yi an kira sallah to shi ne ma ne yake cewa na goma annaha sababul li ghufrani dhunub kama da kaddam dalilin kankanin zunubi ne salatu annabin kana ce ma ana kankare wa mutum zunubi kamar yadda istighfar ne yake kankare zunubi to shi ma salatu annabi haka na sha ɗaya ana sababu ibayatin layi da abdu ma a hammu wane mutum dalili ne da yake sawa abubuwan da suke damun mutum sai Allah ya sa wato kankan ya kawar ma da su idan mutum ya naje da salatu annabi alaihi salatu wasalam a ta matsalar depression zai rabu da ita musamman ya fahimci yaya ake salatin wallahi ba za ka shiga wannan damuwar ba na sha biyu annabi sababul liqul bil abdi minhu sallallahu alaihi wasallam yawm al qiyamah yi wa annabi salati kuma dalili ne da zai sa ka zama kana kusa da annabi alaihi salatu wasalam ranar al qiyamah kamar da hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya nuna haka yana cikin littafin na sha uku anna hada ummu maqama sadaqa ne bi ausra wanda yake cikin kunci kaga wani za a ga da ikon da rika ba da sadaka ta kuɗi don kana yawan yin salati annabi kamar kana ba da sadaka kuɗi ba ka da kudin da za ka bayar to yi karkar yi wa annabi salati shi zama kana ji za a zo rana da kiyama a littafin masu sadaka zai ga da sunanka ya ji a ban ba da koko ba ce a kai wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam na sha hudu annabi sababul li qada'i da hawai dalili ne da yake janyo Allah ya biya mutum bukata idan baka ma roƙi Allah ba amma Allah ya san bukatarsa to yawan yi wa annabi salati sai Allah madaukakin sarki ya rika biya wa bukatun ka hiki dai sai ga wani Allah yana taimar abubuwa kamar shi ya zaba to salatin annabi yana cikin dalilan da suke sawa mutum ya dace da wannan na sha biyar annaha sababu li salatin lahi ala musalli wa salatu malaikatu wa alayhi yana janyowa kai ma kuma Allah madaukakin sarki ya ba salati an gane ko eh yana janyowa Allah ya ma salati ya salatin Allah yake a gawa gabayi abu da hali ya rayu ya gama tafsiri ya yi bayani a kan wannan kalmar mun faɗa a wani lokaci amma zan tuna mana mun ce talatin Allah da annabi shi ne ne a tarihi wa tashrihi ɗaukaka shi ko da girmama annabi kamar yadda za mu je muka zo hari amma talatin Allah da bayi idan Allah zai mun talati zai ma talati ya abin yake shi ne sa albarka a rayuwar yawa ba irin na annabi bane sai albarka a rayuwar mutum shi ne talati an gane ko ko kuma albarakatu wal kufran Allah ya gafarta ma kuma ya sa ma albarka a rayuwa sai ga mutum bai zai a duniya ba amma yana nan ana jin tare Imam Nawawi duk wannan abin da kake ji Nawawi a ce ba an ka zo ruwan ka za ka san waye Nawawi ba sai ka kana kan jariya da salim ko da ya arba una da kadai ma ka san waye to shekara arba'in yayi da yanka kawai ya bar duniya amma ka duba alkhairan da ya gina kuma har yanzu ana mora ba kuma za a gina moran su ba a kiyama su kai to shi ne albarka a rayuwa to shi ne yake na sha biyar anna zakatun lil musalli wa dahalatul lahu eh zakati ga wanda yake sallah kuma tsarki ne gare shi shi salatu annabi ai za ku kuka ga a wajen imamu shafi duk tahiya duka guda biyu da za ka yi a sallah wajibi ne in ka zo tahiya ga annabi salatu amma imam malik ne yake a an kai a guda ɗaya ba ya isa shi a malikiya idan ka zo za ku ga tahiyar farko ba a salatu annabi a ta biyu ya ke yin salata imamu shafi da yanzu yake duka da yanzu kuma ni na fi gamsuwa da ra'ayin imamu shafi cewa a kowace sallah sai a kowace tayya sai an wa annabi salati kamar yadda shi ma malam ibnu al-qayyim ya ga a cikin jalal al-afham sunan maganganun malamai akan me wajen cin salata annabi ga musulmi wala sai a rayuwar kan kai to guda ɗaya ka ajiye wajen wajen a kullum sai ka wajen duk sallah an bayyana da jihu amma na fi gamsuwa da ka ɗauke ta duk sallah duk sayya yawa in dai ba neman ne ya sallama ba in kai za ka yi wajibi ne kai wa annabi salati wajibi ne zancen ya fi kwari gaskiya na sha bakwai annaha sababul litamshiri al-abdi bil jannati qabla mawtihi dalilin da yake nuna yake yi ma albishir albishir gabawa tun kafin mutuwa zan yi wa annabi salati ba ne ba albuji da yi da cewa zai shiga aljanna abu musa na gari ya kawo a ruwaya yana cikin wannan littafin hadisi ne wanda yake ya kawo shi na cewa talata annabi dalili ne na shiga mutum aljanna na sha takwas anna sababul lin najati min ahwali yawmil qiyamah talata annabi dalili ne na kukuta daga firgice ranar alkiyama firgice shi ma wannan abu musa lafiyari abdullahi bin kai ya kawo ruwa ya kai na sha tara anna sababul liraddi nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu wa salam ala al-musalli wal muslim alayhi wannan kuma dalili ne na cewa annabi alaihi salatu wa salam yana da haza hadisi ya tabbata cewa duk wanda ku yawai domin salati domin salatin ku ma'rudatun alayya yawmul juma'a ko ma'rudatun alayya ku yawai domin salati domin ana fito min da salatin amma ko wace rana ana so kai wa annabi salati amma ranar juma'a da daren juma'a kuwa a wannan ranar sai an gaya masa cewa wani dan wani wani mala'ika ne na musamman da Allah ya halitta na musamman da zai rinka ambatan sunanka gurin annabi alaihi salatu wasalam wannan dalilin da ya sa sabai suke ganin cewa tun da ya ba da wannan kofar to ko da basu je masallacinsa ba a Madina to kawai shi ke sun san cewa suna gaida annabi Allah ya umar ne ya zo shi kadai ne ya dauki dalilin cewa shi din da ya tafiya sai ya je ya je da annabi ya dawo ma sai ya ce shi ne a cikin sabai ne wannan wato tsarin amma sauran sahabbai tun da annabi ya faɗo wannan suka ce a ai ko da yake muke buƙatar gana da annabi kawai dai ne masallaci kawo min bari aula ba ka da kudin zuwa maka ba ka da dalilin sa to kana da dalilin ganawa da annabi ko a da gari in kana son ganawa da shi to yi masa salati to wannan shi ne abin da ya kamata mu yi a yi sannan na ja na asirin daidai an na sababu littattafi da abdi ma da yau suka ce yawan yi wa annabi salati ne sa abubuwan da kake mantawa ka tuna wannan wani ne wanda suka san waye ne Sheikh Abdulrazak Haifan a za ga ya da wani zalo in yayi karatu yayi karatu zai yi wa annabi salati to wannan dalilin ne Ira ga ne karatu ya karatu sai da ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya annabi salati sai kuma ya dora to yana da wato ka rika istighfari kawai abubuwa da rika zuwa kayi nan da gida awa goma to za ka kawai sai ne sai lokaci ya maka domin abubuwan da ka karanta za su rika zuwa eh in za ka yi da sarar wannan salat bayan ka je ka yi uku hudu ka yi wa nawa salat idan ka je sai ka lokaci ya kaɗan ka karanta gaba ɗaya an da hausa ka je ta to wallahi za ka kai da din ka lafiya ne karatu ya karatu kai to yi shiru kawai a je duran su jiwa na musalati a dora a ci gaba haka don ka zo da ba za ka yi misalin ali wannan bara na ba ku wannan bara yawa zo da haka wannan shi ne to sai ya ce na shirin da daya Allah sababu liqin majlis dalilin ne da yake da gurin da ka zauna ka ji daɗin zama ma a gurin eh wallahi auda hasratu ala ali yawmal qiyama kuma kun za annabi ya ce duk gurin da ka zauna an ba ambaci Allah ba zai zama ma da dama ranar kiyama to gurin da ka zauna kai wa annabi sallallahu ba zai zama ma da dama ba 22 Allah ya zama bulli nafi da faqi maganin talauci yau yi wa annabi sallallahu da wahala da zauna cikin talauci ashirin da uku ana jambi anil abdi ismul bukhli idan dalla alaihi inda zikiri sallallahu alaihi wasallam yana kore mutum sunan marwayi hadisin da zamu biya yanzu kenan sunan marwayi kaga al-bakhilu man zikirta indahu falan yusalli alayya to an za ka dauke wa sunan ruwa duk wani zargi da aka marwayi wanda ya ji sunan annabi aji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaje wa annabi talaki duk wani lamba da zargi da aka marwayi ya bada akan sa babban marauci ne wanda ba ya iya annabi sallallahu alaihi wasallam don ba ku ya tafi ka bayar ba da baki da haifin ka zaka kawai amma ya gagara wanda zai yi wa annabi ruwa ko wai ba zai wa ruwa ba kowa zai wa an gane ko wannan sunan ruwa zai kawo na jirin da hudu na dadu min addu'a alayhi bi rajul al-amsi zai kuma daga wannan addu'a da annabi ya yi na cewa wato Allah ka nisanta shi da rahama wanda annabi ya hauka min bari ko guda uku wata takala ta farko ta biyu ta uku kowace yana addu'a ki zo da haka mai da za mu zuwa babu tagli to Allah zai nisan taki zai kore mutum daga nisan taka daga rahamar Allah idan ta rasa a inda zikin sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya bar ambatan annabi alaihi salatu wasallam yayin da aka ambace yayin da yiwa annabi sallallahu alaihi yayin da aka ambace shi na ashirin da biyar wanda na za kansa za mu tsaya ko mu ga ok za mu iya yi da duka jeru ne mu tsaya daidai da talatin muka zo karatu sai mu kai talatin da ɗaya goma ya rage mana ke to sai ya ce domin wannan suna da mahimmanci in muka rage su da kyau muna da kuma mukulli da za mu rufe abin da zai taimaka ma wajen salatin ya tafi na girmama annabi shi za mu rufe in muka zuwa karatu da wani duk sai alama din ya rage minti goma za ku sanar da ni sai in kokarin shi da ɗaya littafin domin mu biya yanzu duk daga nan na talatin za mu koma littafin mu na amali biyu da wanda ya yawwa wannan salo ne da malamin da yake mana shi za na yi mana a kurbe za a wani mutum labuna cikin karatu aka zo irin wannan gabar sai ya je a sai a biya wannan fawa'i sannan sai a tsora da karatu sai ka kayi karatun littattafai da yawa da yawa to wannan shi ne to na ajirin da shida ko yawa da biyar ana ta yi zaiwa ala ɗariƙin janna wa tuqdi'u fi tarihiha an ɗariƙiya talata annabi yana jefa mutum a hanyar aljanna to tsar zai dora ka a hanyar aljanna wanda baya yi kuma ya kautar da shi gaba da hanyar aljanna ba zai hau ba yawa yi alama na rajiyan sai an gane ko to sai ce na ishirin da shida ana canji canji min nasirin madini allazi la yusaru fihi Allah wa rasulahu wa yuhmad wa yudla alayhi fi sannan yana korewa ruguri gurin da aka zauna duk kiraren da aka zaɓi kiraren wuta da yadda kuka zaɓi rayu a jikinku in dai ba a wannan zalaji wato a gurin mala'iku gurin wari yake wari yake duk da ka zaɓi zaina din nan kake jin cewa kan shi kake to wari yake ne ba a wannan zalaji a shirin da bakwai shi ne an da azababu li tamamin kalam allazi tudiya bi amrillah wa salati ala rasuli tikazzan da shi ne da aka fara godewa Allah aka wa annabi salati yace shi ne tikazzan shi za a guji an yi kudu wata lahaja sai kuma a yi wa annabi salati ishirin da takwas an da azababu li yuhuri yuri al-abdi ala salat dalilin da yake sa tajaka tajin ka yake mutuwa kenan idan ka hau sirari rana da kiyama in dai kai wa annabi salati to tajin ka zai lastin ko ai kun san dama an hau sirari har sai irbi wa rakun bajin sunura haka za a gaya wasu har sai ne zai rika tafi da mutane to zo da haka da zarar mutum yana wa annabi salati ke tajin sa sai kwali tajin ba zai tsare ba har ya kai inda zai kai akan wannan sarari to shi ne ma da yake cewa na ishirin da tara annahu ya kurutu bi ala abdu an jafa sannan yana fitar da bawa gare jafa'i a ce mutum wawa ne mai wauta in mutum yana wanda mutalaki to baya ci waɗanda suke masu wauta kamar da ya kawo dalili a baya sadar abin daidai da zamu ga akai أنها سبب لبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض دليل ذلك ساعة وانزر ماذا wato Allah madaukakin sarki ya wanzar da yabansa kyakkyawan yabansa a kansa mun bari kuma yaban Allah madaukakin sarki da bawa yawa sannan da Allah musalli dalibun min Allah an yusni ala rasulihi wa yukrimuhu wa yukrimuhu wa jazaa'u min jinsi al-amal kaga mai sallah ai yana nemawa yana nema a gurin Allah madaukakin sarki cewa Allah ya yi yabo da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kara masa daraja da girma to sai ga an jazaa'u min jinsi al-amal dalilin da kake roƙa Annabi alaihi salatu wasallam to kai ma wannan dalilin zai janyo kai ma Allah madaukakin sarki ya ma naka salati mun bari salatin sa kuma shine albarakatu wal ghufran salatin Allah ga mu shine a nema mana albarka ai mana gafara to za mu tashi salatin da dai Allah ya ara mana lokaci wani lokacin kafin mu gama littafi to za mu shiga littafi shine ma ne yake babu da ikari min salati ala nabi babu da yake magana akan yawaita yi wa annabi alaihi salatu wassalamu wato salati yawmal juma'a ranar juma'a قال حدثني يعقوب بن حجر العسكري قال حدثنا عبد الجبار ابن ابي السريم قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء ما لم يكن السني yake malamin sa yaqub bin hujr da al-asqalani shi ne karanta da shi kuma ya biyo daga malamin sa abdul jabbar bin abi karim shi kuma daga malamin sa rawad ibn al-jarrah shi kuma daga malamin sa sa'id ibn bakir shi kuma daga malamin sa qatada ibn da'amat as-sadusi shi kuma daga malamin sa anas bin malik radiyallahu anhu ka yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqiru aqiru alayya salata yawm al-jum'a kun ga za mu kace babu farko sai ga daya rani ku yawaita yi min salati ranar juma'a yau ne ranar juma'a bayan Allah daga ranar alhamis da daddare zuwa wato wayewar garin juwa har zuwa faduwar rana karkai sakai shi wannan hatta wannan fa'idodin da aka faɗa ko wallahi babu wanda zai hore sai wanda yake yi kun ga dai yanzu mun faɗi fa'idodi mun faɗi ya kuma ya kamata a yi salatin da ƙarshe za mu zo mu faɗi abin da za ka to sanu da su idan mutum yana yin wannan ko zai ga komai na tafiya daidai a rayuwarsa abubuwan da ta so ma daga Allah yana shiga kai ga ba mai a ce cewa ne sirrin to wannan shine sirrin abubuwan da ta so ma komai na daga Allah ya shiga duk abin da ya sako ka a gaba ko ka sa shi a gaba wallahi za ka yi maganin sa saboda haka talafi da annabi alaihi salatu wasalam rana alhamis gobe kenan da da yamma da rana ta faɗi har zuwa wayewar gari har juma'a har rana ta faɗi kar kai wasa dai kawai abin da nake faɗa kenan kar kai wasa dai wanda yake yi wani irin wata irin wato wani irin falala ce da fa'idoji da ba mai ganewa ce wanda ya fada kogin kawai abin da zai yi kogin duk abin da za a fada da baki ba za ka gane ba sai ka mai da hankali kana yi shi ne kawai babu ma ya kulu idan su kira inda nabi sallallahu alaihi wa sallam inda hun nabi sallallahu alaihi wa sallam haka yake inda hu ko babu babu da yake magana akan abin da zaka faɗa yayin da aka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaban ka ai ba wanda zai ga yalu suna yi wa annabi sallallahu alaihi domin da an ji daya biyu da ce ka da rasulullahi sai a ce sallallahu alaihi wasallam ko wannan shi ne salatin ga annabi kamar da ibrahim kai ya kawo a da kaji sunan sa kai masa salati kana ji kana ta mu'amala kala haddathana kullun a cewa kala kala rasulullah kamar magana da biyu kala da biyu kala da biyu sallallahu sabitu rasulullah awa bala shi kuma soyayya ga mutum yau an bazan zai na nuna kana san sa yawa ba wanda hankalin ne yake kwanciya mu da an faɗa shi ne a ce kala da biyu kala rasulullah in ka gaba mu gamsuwa shi ne ga wani shehin ka ka faɗa ko wani malamin ka amma da an ce a gaba hankalin mu kwanciya yi shi ne bambanci kai kuma sai an faɗi naka shehin ko malami hankalin ka yake kwanciya amma an faɗi annabi zai ka ce makiya kuma annabi yau kan duba wani karatu masu yawan ambata annabi a gurin wa'ancan kuma wasu ne makiya annabi masu faɗin shehin kuma su ne makiya annabi haba malam فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا wannan irin duk da irin kismatun zalunci kenan zalla hankalin ya fi kwanciya da kaji annabi ya ce sai mu ji daɗi kuma mu karɓa hanyoyi kai kuma in hankalin ka daji yake haka ce annabi ya ce kuma kai ne kake za annabi ai shi ne za a je ranar kiyama za a ware ko budurwa yanzu kake da ita in ba ka kira ta zai ta ce ka raina maka hankali ko za ka ta ce ba ka kira na yawan kiran da yawa wato awa ɗaya biyu ka kira da kace wai yanzu da kike ka ita abun da soyayya ko ba ka bane miji da ya biyu ka tuno da abiya da zo ka ce annabi alaihi salatu wasallam ya ce kaza kai kuma ba ka da tsakaninka da jibo da mace kai ne kuma kai ne mazo yana annabi kai na to so da haka wannan shi ne sai ce ma ya kulu ma ya kulu idan ka kira inda hunnabi sallallahu alaihi wa sallam abin da za ka faɗa idan aka faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gabanka قال أخبرنا أبو حنيفة وأبو يعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا إبراهيم بن الرحمن عن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني يجي مالك منس ابو خليفه يا كرم جنة يجي كما يجي مالك منس ابو يعلى قال بسوري sai suka ce haddasana Abdulrahman bin Sallam aljuma da zama mun yi bayani akan Sallam din da baya yawa gala haddasana Ibrahim bin Tahman shi kuma daga malamin sa Ibrahim bin Tahman shi kuma daga shi malamin sa Abu Ishaq shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu kana yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake man zikirtu indahu kun ji duk wanda aka ambace da aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ambace da a gaban sa bani dalli alaihi to yi mun salati da ce kana rasulullahi kawai kace sallallahu alaihi wasallam fa innahu man salla alayya maratan duk wanda ya mun salati daya sallallahu alaihi sallallahu azza wa jalla alaihi bi akhirin shi kuma Allah zai masa salati goma yaya annabi yake wa yaya salatin Allah yake ga gare mu shine Allah ya sa ma albarka a rayuwa ya kuma gafarta ma wannan shine salatin Allah ga bayi amma salatin Allah ga annabi kuma shine bi Allah wa dauke sarki ya azabimu ko wata shiri a dauka sarki shi za ya kace ko da yake a talatin muka zo fassara shi sai mu kawo wannan gaba to na ji ɗayan ƙurani da Allah har tukar cikin sa Ibrahim ya zai da ake eh zai da aka fice to shi ne yake cewa fa inna hu man salla alayya maratan duk wanda ya yi salati daya kun ga wannan hadisin ya zo da inganci amma wanda ya yi goma ba Allah zai wa dari wanda ya yi dari zai wa dubu wannan ba ba didi bane ba da yin inganta ba cewa a'a kawai littafi ne za ka yi tawuna in kai goma goma guda ɗari amma ba wai annabi ne ba da wannan a hankali aka hankalto in ka dubu kuma za ka ganci ba annabi zai faɗa ba mu fahimci wannan da kyau amma magana cewa wanda ya ko hadisi bai inganta ba kana da man ja'a bil hasanati falahu ajru karewa ma ayat ta nuna ma ila ga ake kafira zuwa ninkin bari wannan ba ka da iskari kuma kai annaba da jazo salam girman sa ai ya buka kun kallisa ba ba kai dai masa kawai yawa kai dai masa shine maganar da ake ko wucewa za ka kaji wani masallaci kawai wani malami yana karatu ya ce kana rasulullah kawai kana hanya ce kace sallallahu alaihi wasallam kai da lafiya annabi kai da lafiya annabi to fa inna hu man salla alayhi maratan wanda ya masa salati daya sallallahu azza wa jalla alayhi bi ajran dalilin wannan shi ma za a ba goma ballan jara hadisi ne inganci babu tarihi fi tarki salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam babu da yake magana akan kaura kausa sabance da narko ga wanda yake kin yi wa annabi salati wanda baya wa annabi salati to ga abin da aka ce kana akbara na rawu bi abdul majid kana hadathana al anhar bin zanjala kana hadathana abu zuhair abdul rahman bin mazaa عن الفضل بن مبكر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول شيء ما لم يكن السن يجي ما لم ينسره بن عبد المجيد يا كلام تدري شيء كما يجي لك ما لم ينسى الأنسان بن زنجلة shi kuma daga cikin malaminsa Abu Zuhair Abdurrahman ibn Bazra shi kuma daga malaminsa Fadl bin Mubashir shi ne wanda suke da magana a kansa sun ce zaidi ne Fadl bin Mubashir shi kuma daga malaminsa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma ya kula yana cewa kala yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zuke shi a inda duk wanda aka ambace ni a gabansa falam yusalli alaihi bi salati ba bakar shekiya to ya haɗu da rashin arziki shekiya shi ne zai wuce wa shekiyu da hausa aiki ko dan mutum ne ko dan aljanna shekiya ya haɗu da rashin arziki wallahi kana neman wanda zai rashin arziki cikakke to shi ne wanda baya wa annabi salati to kun ga taklif din nan ai ko ba wannan hadisi an da hadisi ingantacce ko da azumi biya cewa annabi ya zo da kamar tattakala matattakala ta farko mala'ika ce an aka ji annabi ya ce amin ta biyu ma ya ce amin ta uku ma ya ce amin bayan ya gama hudu ba a zaɓar ta ce mun ji ka ce amin har uku ya rasu lalla me ya faru ya ce mala'ika jibril ne ya ce duk wanda rawada ne ya zo har ya zo ya wuce bai yi abin da za a gafarta masa ba rajima an ko in an kai shi wuta Allah ya kai shi dan ciki in ya kawai ne ko in kai cewa rajima an ko za ka ɗauke shi kamar tafi Allah wa anu cewa hancin ya riga ya turbata ko kuma Allah ya turbata hancin sa ina a wuta malaika jibril ya addu'a annabi yace amin shi ne ai misali da nake bayarwa ko limamin gambi yake addu'a Allah cewa amin ai kan shiga uku ballan jira malaika jibril shugaban malaiku da shugaban annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan na biyu yace duk wanda ya haɗu da iyayensa amma da ya abin da bai yi mutu Allah san barka ba har suka mutu uwa da uwa suka yi baka yi abin da na san barka ba ba rabu lafiya ba to shi ma Allah ya kai shi da Allah ya kai shi can ciki malaika jibril ya addu'a annabi yace amin na uku yace wanda aka ambaci sunanka aka ce annabi Muhammad ko Muhammadun Rasulullah ya shiru bai ba salati ba yana ji shi ma aka kai shi da Allah ya kai shi dan ciki annabi ya ce abu to iya wannan da ni da ya isa iya wannan kawai duk inda ke da sunan annabi kai cewa kai malam ko jiran sallah ake kana ban kai in dai ba ba aya kake ba ko fitsari a wannan gabar ne ba a madin sunan Allah to zai ba masa ko kuma inda shari'a ba ta saba ba misali kaga mai karatun sallah abin da yawancin mutane ba saba ba ana sallah ko ana kiran sallah ko mai kiran sallah kaga shari'a ai zuwa dora musu ina kiran sallah ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ba shari'a da ta dora musu cewa kuma sai ce sallallahu alaihi wasallam kuma kiran sallah ne kai za ka ibada ita ce kawai ta faɗi sunan ina ba ta gane to haka wanda ya zo yana sallah والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله ni da nake karanta karatu waye dora mun cewa sai ya sallallahu alaihi wasallam sai ni wannan ne ba abu ba ibada ibada kai ta ibada kawai ta biya a sallah wannan da yawa mutane haka da wani ne za ka jira za mu tafi a nan sai ga mutane sun shigo da wani abu daban a ibadar a wannan ibadar abin da aka dora wa shine ka karanta sunan annabi amma wanda yake kharijar salati kuma shine wa annabi salati yanzu wani ya zo yake ya ji mai ya ji wannan wajibi ne sai ce sallallahu alaihi wasallam amma ne sallah shi kawai to aka yi na shi ne magana da nake kawai za a kan yabi duk da cewa za ga mutane sun saba yi kuma kai ne zalla a lokacin lafin za ka ji an rune bai fata ba zalla bai fata zalla amma dai ba shi ne wani bai da abu yi wani hali yi din ba kan annabi shi ne yin abin da yake eh eh ai da ma saban ne kan ta annabi shi da ma nake faɗa saboda an saba ai da ko ni ne zan sallah da ni na biyo zan ji a ruɗe din amma ba za ka zo biyo kai ka faɗa ba saboda yawa saboda ka riga ka san abu ne da aka saba eh da ba wanda take zuciya ka ta hadar da ba ku ba kin gani ne ba da ba misali wani mutum yana ban daji yana jin ban daji yana jin bukata ya ji sunan Allah saboda ya saba zuciya ka kawai ita ta darsa amma ka banda ba kinka ba ku ne sabo kam za ka ji cewa amma wuce ba ka faɗa wajen ka ji ne ke ba ku ne eh wannan shi ne rabbana la ta'zuna illa sila wa fatana wannan kuskure kuma ai ba a kama mutane a kan eh amma a yanzu abin da ake so shi ne muke biyawa yanzu so ake da ba mu bambanta da ammawa ko kaga wani yanzu bai da alaka da karatu amma a ganin sa kaza ne a ina ganin kaza ne kawai yana gani ba kwallon kawo ba ce da za a prediction kuma a ce zuwa ne za su ba haka bane ya addini yana buƙatar abin da aka ce ma to wannan shi to sai ya ce ina miji ba ni za mu shiga ko babu tabiri fi tarki salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babu da yake ƙara kaurar zance har yau wajen kin yi wa annabi alaihi salatu wa salam salati قال أخبرني محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا عامر بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن جزية الأنصاري قال سمعت عبد الله بن عبد بن الحسين بن علي يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال شيخ مالك بن السني يجي مالك محمد بن الحسين يا كرم جدي shi ma ya biyo daga malamin sa Ahmad bin Ibrahim al-Dawraki shi ma daga malamin sa Khalid bin Makhlad shi ma daga shehin malamin sa Bilal Sulaiman bin Bilal shi ma daga malamin sa Umar bin Nazir al-Ansari shi kuma da ɗalibi da Jamilu Abdullahi bin Ali naji Abdullahi dan Ali bin Hussein bin Ali kun gane jikan da yana Ali ne ta gaba ma yace yo hadithu an Ali shi kuma yana bada labari daga babansa Hussein bin Ali din shi kuma an jaji shi kuma da kakansa sayyidina Ali radiyallahu anhu Allah ya jira su duka kale yace rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya da miji Allah tabbata a gare shi yace inna al-baqina haqiqa maru wajita tace man da zai inda wuji da wanda za a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa lam yusalli alaihi amma ya kace min salati shi ne maru duk ba da kudin kan ba su annabi salati maru waji ne yauta kuma shi ne mai yi wa annabi salai mai yi wa annabi salai to shi ne ma da yake babu kaifar salatu ala alan nabi sallallahu alaihi wasallam babun da zai magana to yaya za a yi wa annabi salatu yaya za a yi marhum gare gobe ne mun je gobe gobe alamu ko misali in mutum zo yake daga ke dauka domin shi karatu babban magani karatu shine abu lai in kana so karatu ya zauna daga Allah ya dawo rayuwarka albarka to irin wannan abubuwan karfe wasa da karfe wasa da قال أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أنبأنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شيء ما لم يقول السني شيء ما لم ينسى أبو عبد الرحمن annasa'i ya karanta da imamun nasa'i an gane shi abu abdurrahman shi kuma ya ji daga malamin sa kutaiba abu da sa'i shi kuma kutaiba din nan duk ayan mu azhabu sunan duk sun yi ruwaya da gare ni banda ibnu maja kawai wannan ma gumula ce da ya kamata a kiyaye kutaiba abu da sa'i duk ahlu sunan bukari muslim abu dawud da tirmidhi a nasa'i duk sun yi ruwaya da gare shi amma banda wa ibnu maja kadai shi kadai ne ruwa ya daga gare shi shi kuma daga malamin sa bakar bin mudda shi kuma daga malamin sa ibnu al-hadi shi kuma daga malamin sa abdullahi bin khabbab shi kuma daga abu sa'id al-khudri da abu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kale yi kullu ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah hadha salamu alayka kada arafnahu yi ba sallama a ce a zuwa yi ba sallama duk mun sani mun sani aiki فكيف الصلاة عليه يا لاني ما صليت قال kun ga dai larabawa ne ko suka kuko ya jawa amma ba su yi addini shi shigi ba sai da suka tambaya yaya gani mun zai ya ake masa lama assalamu alaika ya rasulallah har sai da bayan annabi ya ba duniya ma suke tattaunawa cewa wani yanzu za a ce assalamu alaika ko kuma tunda an binne shi a ce assalamu alaika wannan ma zai aka tattaunawa wasu ka ce assalamu alaika din ita ba fada wasu ka ce tunda ba ya ce assalamu ala nabi kawai abdullahi dan mas'ud saboda haka duk wanda ka faɗa daidai ne assalamu alaika ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala nabi wa rahmatullahi hadisin bukhari da muslim daidai ne duk wanda kai yayi to saboda haka ya zani ma salati saboda ibada ita kuma ibada ba a yi ina gani sabai ka ce ya zani قال في الرواية قولوا النبي يتكتي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد kun ji wannan ɗaya daga cikin ruwayoyi bakwai ingantattu da ibn kan ya kawo a wannan littafin ya kawo ruwayoyi ingantattu na ibrahimiya wanda in kan ke su kawai ga gara sai ka aje kowace rana ra'ayi ranar da ranka ruwaye wani talata kai ruwaye wani ka ga dama kuma ka dama ka rage in ruwaye ɗaya ma ya yi shi ke an fahimta da yau yauwa to sai Allahumma ya Allah salli ala Muhammad kai salati ga Annabi Muhammad mun fahimci salatin Allah ga Annabi Muhammad a tashrihu wa ta'zim Allah ka tsara masa girma ka tsara masa daukaka Abdika aka gabawanka wato Muhammad bawanka ko mamanzanka kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati ga Annabi Ibrahim to wai wannan kalma ce ta sa inda ne suka ce wai hawa annabi Ibrahim ya ba ba annabi Muhammad ke saboda haka kawai hadisin ƙarya ne wai gine da dalilin wai ya za kama ta fi tasiri kama to abin da suka jahilta shi ne yiwa a cikin annabawa kasam banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da yake annabi Ibrahim domin shi ne abul anbiya sannan annabi Ibrahim shi ne ya addu'a yake wajen an ji misalin sidikin fil akhir Allah ka sanya ambato na ya zama wato ya mamaye ko ina har bayan na ba duniya to shi ne ya zanto kuma shi ne annabin da duk wata kabila da ta zo da wani bangaren addini ba wanda baya kilimin nasa ne saboda wata addu'a da Allah ya amsa cewa Allah ya sa ambatan zai zama a sama da yahudawa suka zo cewa suke annabi Ibrahim nasi da nasara suka zo suka ce wallahi kayya suke yi nasi ne mushrikan makka da suka zo suka ce annabi Ibrahim nasi ne kowa ne ya zo sai Allah ya raba rigima yace ba kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana haliban muslima wa ma kana min al-mushrikin kai ka san za a wannan ka kyale ni na shiga wannan bayanin to ai kun ji ga da kun ji lokacin an gane ko da zo da aka zama akura mu bar shi wannan wannan muna bukatar domin akwai ɗaya salati annabin ma wannan gaba ziyara da kalle ita ce irin jilin da yake sa za a yi wa annabi salati insha Allah ta'ala in muka tashi karatu na gaba za mu dawo kan wannan gaba an gane ko sun nuna min lokaci ya kuma na faɗa cewa muna so mu kawo inda abubuwan da suke za ta da yake kiran su salatin annabi ya mata ce ga lalaban da za mu kiyaye in muna so bari ku ji na farko ai kada ji ne baya tuka yanzu wannan zan kira ne wanda ne da dalilin su da an yi gidan rediyo ne ana zuwa gidan wurin da suka tsaya za a yawa saboda haka ko ka shirya ko ka shirya ba shine hikimar to sai ya ce al'adabu ba a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da ake so ka yi samu ladabi dangane da alaƙar da annabi Muhammad in kana so salatin sai ma tasiri idan kai ne ga bukatun ka na tafiya yadda ya kamata to inna min azamin nasi minna ala muslim ba'da lahi wa rasulillah to sai wanda yafi kowa girma bayan Allah madaukakin sarki shine annabi alaihi salatu wasalam shi za lidalika kana nizaman ala kulli muslimin an yata adaba ba rasulillah shi za ya zama dole kowa ya sani ya ake da dauka ake mu'amala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'aziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila kuma shi Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah na farko saboda lokaci yace a imani bi annahu rasulullah sai ka yi imani cewa lalle wannan abin da kake wa salati shine manzon Allah arsalahu bil haqqi wal huda shi Allah ya aiko da gaskiya da shari'a sai ke na biyu ta'zimuhu sai ka girmama shi wa aqidatu tabdiluhu ala dalil al-qalbi sai ka kula da cewa ya fi kowa balala ya fi kowa daukaka wa adama taqdimi qawli ala qawlihi da rashin bibi da zancen kowa a kan nasa kun ji dalilin buku shi za duk wanda za su kawo zancen san ba na annabi ba ne ba ma ganin sa da nauyi na annabi ya fi nauyi mu a gurin mu yawwa na uku kada an da ya tafi sunnati ka kula da sunna annabi alaihi salatu wassalam wajibi ne ka kula da sunna ka wai da yawwa kuma karaya ta ba da baki ba karaya sunna aikace wa rabbi jami'il bida'i allati tukhalifu sunnati kai wati da sunna da ta saba wa annabi kan bid'a da ta saba wa annabi duk bid'a da ta saba wa annabi ba ruwan ka da ita na hudu a takalluku bi akhlaqi wajibi ne ka wato ka kusanci da dabi'unka duk inda a ganka a gane cewa kana koyi da annabi alaihi salatu wasallam wata adu ya dadi da kwaikwaya na dabansa wata asi wa dake da ubi da koyi da kwaikwaya annabi alaihi salatu wasallam in kana so ka lati annabi ya mata tasiri wannan shi ne na hudu na biyar ta adu da ni ma a mara gini girma ga duk umarnin annabi wal qiyamu bihi da daya akan umarnin wacce na da jami'i imani na ha'anu kare da duk abin da annabi ya hana in kana so ka lati sai ma tasiri na shida taslimu jami'i ma akmala bihi min al-mughayyibat mughayyibat sannan ka gaskata da abin da annabi ya bada labari da abubuwan da suke na gaibi na bakwai mahabbatu wa akbaru min mahabbatin nafsi ka zo annabi fiye da yadda kake san kanka wal ahli da iyalanka wal mali da dukiyarka wa mahabbati ahlihi kuma ka zo iyalan gidansa wa sahabihi jami'an da gaban da gaba daya in kana so salatu annabi ya mata ki na takwas adabu ismin bidin fakat rajin ambadan suna annabi kawai kace muhammad kai shuru sai ka ce sallallahu alaihi wasallam din annabi Allah ma baya kiran da sunansa duk inda ka ga ce muhammad ko ahmad alqurani labari Allah ya bayar amma idan Allah zai kira wani shi ake ya ayyuha nabi ya ayyuha rasul ya ayyuha mujammil ya ayyuha mudaffir duk inda Allah zai kira annabi amma an kaji Muhammadu Rasulullah labari ake baka wa ma Muhammadun illa rasulun kada kada ne kamar yin rusul labari ake baka ya fi min ma yin sunu huwa Ahmad labari ake baka wa ma nuzila ala Muhammad labari ake baka ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum labari ake baka Allah ba ya kira sura annabi janna yawa saboda haka tun da baya kiran sa haka to kai ba ka kira wuce haka bal yukallimu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw nabiyullah duk inda aka zo wadan sunan sa sai an ce nabiyullah ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tara al ikbaru bi salati alaihi yawa ke yi salati ba dai ya zuma ba kawai na duwa mun ga ya ba falalar ta ta musamman dabara ni ku yadda nake wa yara dabara yanzu ka ga jibi juma ko ina ɗebo su zan dole su makaranta da an yi addu'ar abun hawa to zai ce assalamu alaikum sun ma zawa kawai sai a bara sai da na ji ji juru zai ce to ba za ka kura annabi madina ba sai ka ji an rubuta ya dai ko annabi bai zai san da kai ba shi saboda ka yi ka saba wa ƴaƴanka gidan ka isaba da wannan alkaidi na zuba da yawa da yawa so da aka kara wasa da wannan sai sai ce a kudurin da nake yi wa bil mawalin da kike san sala da guraren da aka sunnanta ma yin salati gare shi an gane ko kasalai wal mata kamar safa da yamma ka dan kaiwa in kai azkar aka kai salati annabi za ga an kawo a kanji wa ba da azan bayan kiran sallah da dai guda biyar amsa kiran sallah yi wa annabi salati allahumma rabba hadi da waji kama raditu lillahi rabba sannan kai wa kanka addu'a wa yawmal jumu'ati wa laylatiha da ranar juma'a da daren da wafi kulli wakati wa hin kai ko wanda lokaci ba shine ya ba ku misalin shek abdurrazzaq ya haifa shi daren sa na goma mu'adatu man adawu karka yin duk wanda yake kin annabi alaihi salatu wassalam wa adatu na to yake kin sunnar annabi kuma wa muwalati man walahu karka kauna duk wani hada sunna da kana san sa yawa wa wali wa wala sunnata kuma yake san sunna annabi duk inda hada sunna yake kaji kana kaunar sa na gana na Niger da tabi kawai kaji cewa kana kaunar sa saboda ahlus sunna na sha daya da wajen na ce na da ake wacce wasu da sunnati kar ka kiran mutane zuwa ga yiwa annabi biyayya ba ba koyewa wanda yake cewa abu shehu ma baya koyewa sai ni da zan ce ka ba annabi ni na jin kunya ka gani ka cewa wannan annabi yake ni ba na jin kunya ba na jin nauyin kowa wajen wannan cewa ka ce wannan shi ne da kowa wajen annabi ka faɗa wannan shi ne ka'ida kai da kake bin wani malami ko wani jini baka koye ba sai ni awa ai ba zai yi ba saboda haka a yi kira muna kiran kowa ya zo ya bi annabi alaihi salatu wasalam ki kadai annabi kadai za a fara zuwa yi mafi ta shi kadai za a yi an fahimta da kyau ko to wannan shi ne wanda wasu su bi sunnati kai riko da sunnar annabi kar ita na shafi na kanke aliyaji lani bi annahu ballaga risala ka kulin da cewa lallai annabi ya isa ta sako duk mun yadda ya ayyuka rasulu bani ma mun zira ilaika mun gamsu annabi ya yi zar domin a hajjin ban kwana ya zai ce mutum kusan dubu ɗari ya ce ala halban laftu sabai su shuru shin na yi da sako sabai ka ce da ta da wabar lafta ya rasulallah annabi ya ɗaga hannu ya ce allahumma fashad allah ka ce da domin umarni aka yi wato ya yi zar mu ma mun ce da ya rasu da laka isa shi za a gurin salati an je ku ji wasu a rauda ai kun gana ba dau wannan cewa ballanta risala wa rasatul umma wa addaita amana bayan kai wa annabi salati kana ga ya bar wannan cewa ya rasu da duk kai mana wannan ana fada wa rasatul umma wa jahada billahi haqqa jihadi ba kai mun ba kana faɗa su bayan cewa Allah assalamu alaikum ya rasulullah sai kuma ka faɗi wannan kace ballanta risala wa addaita amana wa nasahata al-umma wa jahada billahi haka jihadi hatta da kinta rabbaka ya Allah ta ya rasulullah sai ka wuce kuma ka ce assalamu alaikum ya Abu Bakar da Siddiq assalamu alaikum ya yau in ka ga dama ka ce khalifatu rasulullah eh shi kuma Abu Bakar da Siddiq ma sannan ka ce assalamu alaikum ya Umar al-Faruq khalifatu khalifati rasulullah shi kenan sai ka wuce hatta da shi rabbahu jalla wa ala har ya da ubangijin da ya girma da buwaya ya yi da sako duka mana na rantsewa da Allah ba abin da ya fi daɗi irin bin annabi ba biye biye ka ba annabi kawai ka zauna lafiya eh Allah ka azurta mu da biyayya da ne ai amin ya Allah tambaya ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa da lafiya amin ma kawalan muna shine akan maimaita manzumatul baikoniya da kace za a yi ga Allah to shi kenan za mu duba mu gani sha Allah idan tana da muhimmanci a tsara abin da mara Muhammad wani abu ne ba da idan ka so quality ne ga galora tudin abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sabobin da ɗaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gudun da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka raga mu gidan gaskiya Allah da dukan su da gafara hadirai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani ƴaƴan mu Allah ka yi musu albarka Allah ka dora su a hanya mu daidaita muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa maɗaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi masu neman aure waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba da masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashi hankali Allah ka wayar da kawo kan Allahumma aminna fi awtanina wa salli a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين